بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إن مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yabo da godiya da'iman wa abadan ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake yassare haduwar mu a wannan safiya ta asabar 4 ga watan safar a shekara ta 1435 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake kuma shine bakwai ga watan sha biyu a shekara ta 2013 a lissafin meladiya a ci gaba da karatunmu na littafin alfurkan bai na auliya irrahman wa auliya shaitan na shekul islam ibn tamiya makon da ya gabata mun tsaya inda yake cewa a kasancewar maganganu da ya rubuta wannan littafi domin su shine bayanin bambanci tsakanin waliyan Allah mai rahama da kuma waliyan shaidan kuma waɗannan mutane da muke magana a kansu masu da'awar cewa komai Allah ne kuma suna ganin a su ne ma waliyai sun fi kowa ma da'awar cewa su ne waliyai yace don haka ya ga ya kamata ya tsaya ya bayanin asalin wannan tunani nasu to za mu tashi inda ke cewa wali hadha ammatu kalamihim innama huwa fil halati shaytaniyya wannan shafi na 96 kenan haka ne yace don haka ne ma za mu ga cewa maganganun da suke yi ma'ana mafi yawan maganganun waɗannan mutanen masu da'awar komai ubangiji ne masu aƙidar wahdatul wujud yace maganganun su dama suna tarkizi ne akan alhalatu shaytaniyya ma'ana wato halaye da shedan ke haifarwa a cikin dan adam tunani da shaidan zai sa wa dan adam zautuwa da dan adam zai yi rika surutai yana maganganu yana tunanin wasu abubuwa a cikin kansa alhali a waje babu abin shine waɗannan al'ahwal ko alhalat ash-shaytaniyya wani yanayi dai da mutum zai shiga wanda sababinsa shaidan ne an ce shaidan ana nufin aljan wani aljani ne zai kimsa masa wani tunani ya riya masa shi ya kuma sa shi yana tasawurinsa sai ce wa ya kuluna ma kalahu sahibu alfutuhat suna faɗin abinda ibn arabi mai alfutuhat almakkiya yake faɗi ya sa wani babi a littafinsa babu ardil haƙiƙa cewa ƙasar haƙiƙa ƙasar da ita ce ake ce mata haƙiƙa mun san suna raba abubuwa gida biyu akwai zahiri da batsini haƙiƙa da shari'a ko to wannan haƙiƙa ɗin tana da ƙasa ya ce ta musamman da ake tunanin waɗannan abubuwa haka kamar a kanta wai ƙuluna suna cewa hiya ardul khayali ma'ana na cewa ita ce ƙasar tuntuntuni da mutum zai yi da suranta abubuwa da zai a kansa ya rika imajinin ɗinsu shine ake ce mu khayali kamar da muka maimaita ba sau ɗaya ba to ya ce wannan ƙasar da ake cewa ita ce ƙasar haƙiƙa to ita ce ƙasar khayali akan mutum kaga ashe kenan ba ta da waƙi'i a hakikanin tunanin dan adam da yake ganin abubuwa yadda suke sai sai faya atarifu nan ya sa muku fato urafu haka yake a wasu nusafin amma a cikin arraddu alal mantiqiyin yadda ya kawo hikayar irin wannan in cewa faya atarifu shi wannan mutumin yana tabbatarwa bi anna al haqiqata allati yatakallamu fiha hiya khayalu ma'ana kamar yana tabbatarwa da kansa i'tirafi shine kai confessing abu da gaskiya haka yake shine ma'anin to ita ce asalin kalmar da take nan ba fatu'rafu bane fa ya'tarifu sai shi gashi da kansa shi ibnu arabi mai futuhatul makiyya yana i'tirafi yana yarda daga kashin kansa bi annal haqiqata allati yatakallamu fiha cewa wannan haqiqar da yake ta magana akai haqiqa haqiqa haqiqa sauran mutane suna bin shari'a su kuma suna bin haqiqa wannan haqiqar ma yace hiya khayalun ba komai bace illa wani abu kawai da yake sawarawa a kansa khayali ne kawai ashe kenan ita ma ba hakikar bace duka shirme ne kawai yake tunanin akwai su alhali babu yace wa mahallu tasarrufi shaitan shine kuma wurin da shaitan ke musu tasarrufi ko aljani ya kimsa musu abin da ke so ya kimsa musu yace fa inna shaytana domin ko shaitan yukhayyilu lil insani al umura bi khilafi ma hiya alayhi shi shaitan dama yana riya wa ɗan adam yana kimsa wa ɗan adam ya sa masa surorin abubuwa aka abinda ba hakika bane bisa wato al'amura su zama sabanin yadda suke a zahiri ba haka shedan yake ba yadda abu yake daban a waje a cikin duniyar da muke gani muke shaidawa sai zo ya samu mutum sai rika suranta masa wasu abubuwa kana zaune da mutum sai ka je yana wani zancen da bai taba ba in aljani ya taba shi sai rika surutai yana faɗin abin da sai ka ji ana cewa wannan ku samu wuri da za ku sa shi saboda me ya fita daga hankali to dama shaidan haka yake zai sa ka ka rika ganin abubuwa bisa sabanin yadda suke qala ta'ala to nan shine ibn tamiya sai shiga wasu ayoyi da zai tabbatar mana ashe shedan lalle ana sa shi ya zama agwame tare da dan adam shi ke sa shi yayi wasu abubuwan ya batar da shi ya sa shi a wata hanya a zahiri ma kuma har ya sa masa wani tunani wanda ba daidai ba sai yake cewa Allah subhanahu wata'ala ya ce wa man ya'shu an dhikrir rahmani nuqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarin duk mutumin da ya bijire daga ambatan ubangiji ya ashu nan ana nufin in an ce a shautu an kaza shine a arattu anhu akwai kuma asalin a'asha ana nufin mutum mai dindimi wanda baya gani sosai shi yasa wasu malamai suka fassara wannan da cewa duk mutumin da ya makance daga ambaton ubangiji amma makance nan ana nufin juya baya da rabuwa da ambaton ubangiji baya karanta alkur'ani bai yadda da shi ba bai yadda da sakon manzanni ba to duk mutumin da yake haka nuqayyid lahu shaytanan zamu gwama masa zamu hada shi da shaytanan wani shaydani daga cikin aljanu kenan fahuwa lahu qarinun sai zama wato abun abokin gwamawa abokin tarayya abokin tafiya tare abokin zamantakewa tare da shi shine abokinsa da zai bashi shawara shi zai sa masa tunani a kansa shi zai sa shi a hanyar da yake so kaga saboda me ya rabu da ta Allah to sai ce wa innahu kuma su waɗannan wannan hum din damirin yana koma zuwa ga shedanu ma'ana su waɗannan shaidanu la yasuddunahum anis sabili suna kange su daga hanyar Allah suna kange suwa yan adam daga hanyar Allah wa yahsabuna annahum muhtadun sai su kuma mutanen su rika zaton cewa akan hanya suke ka Allahu akbar in Allah ya wata magana sai ga dama mai abu sai ji shi yasa in ana karanta Qur'ani in dai har Allah ya sa ka cikin masu fahimtar abin da ake cewa to baka buƙatar a faɗi sunanka ana faɗin abu zaka ji da kai ake in dai kana yi mana waɗannan mutane shaidan ne ko shaidanu ko aljanu suke kimsa musu abin da suke kimsa musu su sa su a hanyar bata su kange su daga hanyar Allah hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma sai kaga mutanen suna zaton cewa su ne akan shirya har ma suna ganin wanda ba su ba to ba akan shirya yake ba yace hatta idza ja'ana har sai idan sun zo mana yaushe kenan ran tashin alkiyama qala sai shi mutumin da aka batar sai ya ce ya laita baini wa bainaka bu'dal mashriqaini bu'da nan shine ismu laita ma'ana ina ma a ce tsakanin ni da kai akwai nisan abin da ke tsakanin mashriqaini mashriqaini nan ana nufin mashriqish shamsi wa maghribiha kamar yadda ake itlaqin alqamarani a ce rana da wata a ce musu qamarani musa ana faɗin wannan a larabci ko to mashirikai ne ana nufin almashiriƙo wal maghrib da fatan mun gane wannan yawwa wato idan aka ce mashirikai ne ana nufin mafitar rana to da kuma mafaɗarta amma saboda min babil galaba a larabci sai a ce mashirikai ne ana nufin guda biyun da mafitar da kuma mafaɗarta rana kamar yadda ake cewa rana da wata a larabci a ce musu kamarani kamar yadda abubakar da umar ake ce musu umarani duk ana faɗin wannan a larabci yauwa to shine irin wannan wasu kuma malaman suna cewa ana nufin mashirkai ne mashirkin shamsi lokacin shita'i da kuma mashirkin shamsi lokacin saifi amma dai malamai mafi yawa sun rinjaye da na farkon shi ake nufi saboda akwai shi a larabci ana faɗin sa min babil galaba to ba dai wannan domin kuwa idan abin da zai dace mana da wannan ayar mutumin da zai zo ran tashin alkiyama gashi dan din da ya halaka shi sai ya rika cewa ina ma tsakanina da kai akwai nisan ai kaga ba zai zancen mafitar rana lokacin shita idan mafitar ta lokacin abin nan ba ba nisa ne sosai da shi ba wanda zai kwatanta maka nisa sosai shine mafitar rana da ba fadarta shine mai fadi sosai fagen yana da fadi don haka shi ake nufi anan to shi mutumin shine zai ce ya laita ina ma a ce baini wa bainaka tsakanina da kai sai nuna shaidan din nasa wanda ya halaka shi ina ma tsakanina da kai akwai nisan da ya kai mafitar rana da mafadarta kaga dai ƙarshen bangon duniya kenan ma'ana tafiyar tsakanina da kai a ce ta kai haka ba abin da ya haɗa ni da kai ba na so a ce ka san ni ma a yau kaga ranar nadama kenan a ranar da nadamar kuma ba ta amfani Allah maɗauki ce fa bi'sal qarinu tir da aboki abokin gwamawa wanda za a gama ka da shi za a gwama ka da kai da shi ku zama wato ku ne masoya juna daya na tuntubar daya ko daya na kimsawa dayan tunani Allah ya ce walan yanfa'akumul yawma idh zalamtum annakum fil azabi mushtarikun kuma ba zai muku amfani ba idh zalamtum yayin da kuka yi shirka tunda kun riga kun yi shirka kun kuma zo ga Allah a yau din nan to ba zai muku amfani ba annakum fil azabi mushtarikun cewa ku biyun nan kuna da tarayya a cikin azaba me ake nufi da wannan ayar idan mutum ya je ga Allah subhanahu wataala da shi da wanda ya batar da shi zai rika tsammanin tunda suna da tarayya za a kira su tare ice ina wane da wane da shi da wanda ya batar da shi sai a ce a sa su a jahannama la'alla wani ya tunanin cewa azabar mutum ɗaya ce za a raba musu su biyu kun gane wannan to sai Allah madauki ke ce musu ba haka bane walan yanfa'akumul yawma idh zalamtum tunda dai an kamo ku a matsayin masu shirka to a yau a fa'ilin shine wannan an annakum fil azabi mushtarikun ma'ana kasancewarku ku biyun nan kuna masu cikin tarayya da juna a wajen azaba to wannan ba zai muku amfani ba ma'ana kar ku tsammanin cewa azabar mutum ɗaya ce za a yi muku sai a raba muku biyu wannan ya dana wannan ya dana a'a kowa cikakkiyar azaba za a yi masa ina ji yanzu kun gane ayar yau ma'ana tarayyar da kuka yi a ce an kira ku tare an sa ku a wuta ba zai rage wa ɗaya azabar da za a yi wa ɗaya ba wannan za a yi masa cikakkiya da shi da shaidan ɗinsa kowa cikakkiya za a yi masa Allah sa mun fahimci abin sai ce wa qala ta'ala nan to wannan ayar mai munasabata da bizancen da muke yi cewa shaidanu ne suke shiga kan irin waɗannan mutane masu cewa komai Allah ne su raya musu irin wannan tunanin su sa musu wannan zancen har su tsammanin shiryar da su suke yi to sai kuma Allah subhanahu wataala ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bih lalle Allah baya gafarta mutum ya mutu yana shirka da shi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha amma yana gafarta abinda aka je gare shi a wanda bai kai ana aikata abinda bai kai shirka ba wa man yushrik billah duk mutumin da yake shirka da Allah faqad dalla dalalan ba'ida to hakika ya bata batan da yake kuma mai nisa ila qauli ha inda yake cewa ya'iduhum wa yumannihim wannan a cikin suratul nisa'i kenan inda yake ce in farkon inda Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa la khaira fi ko fi najwahum لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره sannan sai yake cewa inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida in yad'una min dunihi illa inathan wa in yad'una illa shaytanan marida la'anahu allah wa qala la attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa to har zuwa inda yake cewa ya'iduhum wa yumannihim yana musu alƙawari yana sa musu burace burace wama ya'iduhum ash-shaytanu illa ghurura abinda ku shedan ke musu na alƙawari ba komai bane sai rudi zai ce ai ba komai babu wata azaba babu wata tashin kiyama ba abinda za a yi muku kaga alƙawari ne ke musu amma kuwa ba komai bane sai rudi da batar da su daga hanya to sai ce wa qala ta'ala Allah madaukaki kuma yana cewa wa qala shaytanu lamma qudiya al-amru inna Allaha wa'adakum wa'ada al-haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum shaytan zai ce lamma qudiya al-amru yayin da za a yanke lamari a yanke hukunci to ga rana ta zo ran da ake gaya wa mutane a duniya cewa za a tsaya gaban ubangiji wanda ya da'a ya shiga aljanna wanda ya ki da'a Allah ya sa shi a wuta to shedan ya ziga ka a duniya ka kafirce ka bi wata hanya ba ta Allah ba ba ta manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam shedan ne kuma ya ziga mutum ran tashin alkiyama gaban ubangiji an yi hukunci yan wuta wuta yan aljanna aljanna to a lokacin nan sai shedan ya ce ya gaya wa waɗanda ya ruɗa a duniya ku saurari wannan hujja ta shaidan ko kuma wannan zamiya da shaidan ke wa ɗan adam ran tashin alkiyama bayan ya ruɗe shi a duniya to sai yazo yana cewa inna allaha wa'adakum wa'adal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum lalle Allah ya yi muku alƙawari alƙawarin gaskiya ma'ana fa sadaqakum wa'adahu sai ya gaskata muku kuma alƙawarinsa ya ce akwai tashin kiyama a kuma ya gaskata muku gashi a gaba gashi yau kun zo gaban sa ran tashin alƙiyama wa wa'adtukum ni kuma ne muku alƙawari cewa babu kiyamar ba tashin ma ba komai ba wata azaba ba duk abin da za a yi muku kawai daɗi za ku shiga fa akhlaftukum sai na saba muku shi da kansa zai faɗa na ce zan yi kaza kuma ban yi ba na ce zan cece ku zan yi kaza zan yi kaza za a yi kwana a zagaya da ku a shiga aljanna Allah ma bai gani ba yau duk babu takure da ni da ku duk matsala za mu shiga haka zai gaya mutane wa ma kana liya alaikum min sultani dama ni fa ba ni da wani iko a kanku wa ma kana nan yana zancen rayuwar ta duniya ne ba ni da wani iko a kanku illa sai kawai an da autukum kiranku nai fasta jabtum li kuma kuka amsa mini ba wani ƙarfi da nake da shi da nafi ƙarfinku cewa ne ku zo mu ɓata sai kuka biyo ni da haka ba wata hujja yau ne da tsakaninku da ni da haka sai kuka amsa fala talumuni wa lumu anfusakum kar ku zarge ni kawai ku zargi kawunanku ba ruwana da ku ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhiyya ni ba mai amfanar ku da komai ba ne na ana nufin igasa ni ba mai wato agajinku da komai ba ne ba zan iya agaza muku komai ba to kaga ai ƙarshen lalacewa kenan wanda ya maka alkawarin zai ma kaza zai ma kaza ya karyata ma ma tashin kiyama gaba ɗaya ka bi shi ka yadda da haka kuma sai gashi ya ce ba zai amfanar da kai ba ba zai iya ceton ka ba ba kuma zai iya wato agazarka daga wannan musifa ba wa ma antum bi musrikhi ni ma ta kaina nake ba za ku iya agaza min da komai ba inni kafartu bima ashraktumuni ashraktumuni min qabl kuma ni na kafircewa abinda kuka yi shirka da ni a cikin sa kafin yau a tashi wato a rayuwarku ta duniya shirkar da kuka yi kuka bar Allah kuka bauta min to yau ni ba ni na kafirce muku ba ni ba ku ba ruwana da ku in ji wa yake faɗin wannan magana duk shedan ne sai ce inna zalimina lahum azabun ali lalle azzalimai masu shirka suna da azaba azaba kuma mai radadi da su da shedanin su kenan wa kun ga wannan ya nuna mana me abinda ibn timiya yasa ya kawo wannan abinda yasa ibn timiya ya kawo wannan ayar shine dan ya nuna mana ashe da gaske a rayuwar duniya shedan na rayawa wa mutum wani abu ya batar da shi ya kawo da shi daga hanya mun gano wannan zai zo kuma ya rabdin abin da waɗannan masu irin wannan akidun cewa shedanu ne suke musu wasa da hankali suke irin waɗannan maganganu da muke ji to sai yake cewa wa qala ta'ala Allah madauki kuma yana cewa wa iz zayyana lahumu shaytanu a'malahu ka ambata yayin da shedan yake kawata musu ayyukansu ayyuka marasa kyau da mutum zai rika aikatawa shedan kullun zai rika nuna masa ai ba komai abu kaza alheri ne ba komai in ma laifi ne yace ai ba kai ka fara ba dama kuma zaka samu dama ka tuba wa qala kuma yace musu amma wannan ana zancen abin da ya gudana a lokacin yaki a baya lokacin da a cikin suratul anfal Allah madauki ke bamu wannan labari wa qala kuma shaydan yake cewa la ghaliba lakumul yawma minan nasi wa inni jarul lakum ba yazo gun mushrikai ya ga musu wannan zancen ba shi shaydan cewa ai la ghaliba lakum al-yawma minan nasi ai ba wasu mutane da za su yi linjaye akan ku a yau wa inni jarul lakum kuma ni me ba ku kariya ne ni ne zan ba ku kariya kamar a matsayin makoci wannan dai mun san jiwar da ke gudana tsakanin mutane da abokan tsakanin mutum da abokan gaba sai a samu wani kuma sai ba shi jiwar ya ce ni wannan na bashi yana karkashin tsarewa ta to shine abin da ke nufi wa inni jarul lakum falamma tara'atil fi'atani amma yayin da bangarorin nan guda biyu da na musulmi da na kafirai suka yi arba da juna suka ga juna wannan suka ga wannan aka tsaya aka yi sahu wajen yaƙi to shikenan na kasa ala aqibihi sai juya akan digadiyinsa wannan fatin a duniya lokacin yaƙi ne ya zo ya ziga kafirai cewa ku fito din ma ai musulmin ma ba su da yawa ba abin da zai faru to amma da aka yi safu safu ga musulmi ga kafirai sai ya juya baya ce a ba ruwa na da ku sai koma akan digadigansa wa qala inni bari'un minkum ni ba ruwa na da ku na barranta da ku inni ara ma la tarawna ni ina ganin abin da ba ku gani me yake nufi an turo mala'iku su taimaka wa muminai ya gansu in ku aka ce ga mala'iku to shaidan sai gudu ba dama ya tsaya duk alkawarin da ya zai karya shi domin su mala'iku a shaidanu ba sa zuwa kusa da su saboda su ɗabi'ar su da Allah maɗauki gina su akai la ya asuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maru don haka yana ganin su sai gudu inni akhafu Allah ni ina tsoron Allah wallahu shadidul iqab Allah kuwa mai tsananin uquba ne to sai ya yi mana tafsirin wannan ayar sai kawo wani hadisi duk da dai hadisin yana da magana akwai rauni a cikinsa amma ayoyin da zai kawo a gaba duk sun karfafa shi yace wa qad ruya an nabi sallallahu alaihi wasallam fil hadisi sahihi nan yace sahihi annahu ra'a jibril yaz'ul malaika cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga annabi yana ya ga wato jibril yana kinkin tsaye yana jera mala'iku shine yaza in an ce fahum yuzauna ayyuqafuna an tsatse da su yana jajjera mala'iku su jeru su tsaya kaman safu-safu za a yi yaƙi kenan za a taimaka wa muminai washayatinu su ku shaidanu idan ra'at mala'ikatallahi in suka ga mala'ikun Allah allati yu'ayyidu biha ibadahu wanda Allah yake karfafa bayinsa da su harabat minhum sai su kama hanya sai su gudu mun gane zancen shi yasa ya kawo mana wannan sai ce wallahu yu'ayyidu ibadahu almu'minina bi mala'ikatihi Allah ko yana karfafar bayinsa mu'minai da mala'ikunsa qala ta'ala Allah madauki ya ce wannan hadisin gashin a kasa ya muku bayani ko cewa da'ifi ne saboda mursal ne Malik ne ruwaito shi a cikin muwatta hadisi na 944 min tariqi Abdurrazzaq as-San'ani fil musannaf gashi nan dai har zuwa ƙarshe am sai yake cewa kuma qala ta'ala Allah madauki ya ce إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا yayin da Allah yake wahayi zuwa ga mala'iku cewa ni fa ina tare da ku fa thabbitul ladina amanu ku tabbatar da waɗanda suka yi imani ma'ana ku tabbatar da muminai su tsaya bisa dugadigan su kada su koma baya kas su tsorata kas su gudu kaga wannan ya nuna kenan ashe mala'iku suna karfafa muminai shedanu suna karfafarwa kafirai haka abin yake gudana to ashe kenan ba mamaki shedanu su zo su laya masu irin waccan akida na cewa komai Allah ne su za su laya musu waɗannan abubuwan su ga abin da suke tsammani haƙiƙa ne ashe khayali ne ba shi da waƙi to sai ke cewa qala ta'ala ya ayyuhal ladina amanu zkuru ni'matallahi alaikum ya ku waɗanda suka yi imani ku tuna ni'imar Allah akan ku id ja'atkum junudun yayin da wata runduna ta zo muku nan ana zancen yakin ahzab fa'arsalna alaihim riha sai muka aiko musu da iska wa junudan da kuma wata rindina lamta rauha wadda kuma ba ku ganta ba rindinar mai mala'iku hadde wannan a cikin suratul ahzab yace idh yaqulu li sahibihi wa qala ta'ala Allah madaki kuma yana cewa idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allaha ma'ana yayin da yake cewa abokinsa nan yana zancen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya fita hijira tare da abokinsa wanda shine shi kadai aka ambata da wannan lafazi a cikin alkur'ani shine abubakar radiyallahu ta'ala anhu Allah madauki yana ce ya sa masa suna sahabi sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan sunan da lafazin nan na sahabi manzon Allah sallallahu alaihi abubakar shi aka gaya ma a wannan aya kuma da shi ake iz yaqulu li sahibihi yayin da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa abokinsa la tahzan karka damu inna allaha ma'ana Allah fana tare da mu fa'anzalallahu sakinatahu alaihi sai Allah ya saukar da natsuwarsa a kansa wa ayyadahu bi junudin lamtarauha ya karfafe shi kuma da wata runduna wadda ku ba kwa gani wannan dai yana nuna ashe mala'iku sukan zo su karfafi dan adam su taimaka masa dan adam din kuma mumini amma shaidanu su kuma suna taimakawa kafirai wa qala ta'ala har yanzu Allah madauki yana cewa iz taqulu lil mu'minina ka tuna yayin da kake ce wa muminai alan yakfiyakum shin bai ishe ku bane an yumiddakum rabbukum ubangijinku ya karfafe ku ya kare ku bi thalathati alafin da dubu uku min almalaika na daga mala'iku munzalina waɗanda za a saukar da su bai ishe ku ba a saukar muku mala'iku guda dubu uku a saukar da su don su taimaka muku bala i lalle in tasbiru in dai har kun yi haƙuri wa tattaku kuka ji tsoron Allah kuka bi dokokinsa wa ya'tukum min fawrihim hadha suka zo muku ta wannan fuskar tasu ma'ana ta wannan fitowar an an ce faurun abu shine abu da aka fara shi ba tare da an tsaya ba aka zarta aka ci gaba shine faur a larabci nan mujahid yana fassara wannan a wata riwaya cewa abinda ake nufi min faurihim ay min ghadabihim in suka zo musu da fushin in suka zo muku da fushin nan nasu wasu malaman kuma suka ce ana nufin in suka zo muku fito wannan tasu wadda ba su koma ba to in suka zo muku a wannan yanayi to yumdidkum rabbukum ubangijinku zai kare ku ya karfafe ku bi khamsati alafin min al mala'ikati musawwimin zai zo muku da mala'iku guda dubu biyar wanda za a karfafe ku da su su kuma waɗanda aka sanya wa alama kuna ganin su za ku gane su wannan yadda abin da yake so ya nuna mana mala'iku sukan zo gun muminai su karfafe su shaidanu kuma suna zuwa gun kafirai da batattu da karkatattu su dora su a hanya irin tasu da fatan mun gamsu da wannan to mu koma sai ke cewa ha'ula'i to waɗannan waɗanda muke zance a kansu masu wannan aƙidu na komai a ce masa Allah ta'atihim arwahun wasu wato rauhanai ne suke zuwa musu shaidanu kenan tukhatibuhum sai su yi musu magana tatamathalu lahum wa hiya jinnun wa shayatin sai su rika fito musu a matsayin wani abu daban shine tatamathalu lahum ko su zo musu a matsayin wani tsoho kamar yadda wancan ake cewa tsohon najiri ya zo gun kafirai ya ba su shawara misali mun tuna wannan ko haka za su zo musu da wata siffa ta mutumin da za su iya yadda da shi alhali kuwa yace wahiya jinnun aljanu ne wa shayatun da shaytanu fayadhunnuna ha malaikatan su waɗannan mutanen karkatattun sai su zaci waɗannan aljanun da suka zo musu mala'iku ne kal arwahi lati tukhatibu man ya'budu al-kawakiba wal asnama kamar irin da rauhanan da suke magana da masu bautawa wato taurari da halittun sama da kuma masu bautawa gumaka ai ana samun a cikin masu bautawa gumaka in sun je gungunkin za ka ji wasu shaidanu suna amsa musu tambayoyinsu ko abin da suka roƙa gashi gunkin sassaƙa shi aka yi itace ne amma idan suka tsaya a gabansa sai su ji ane musu magana ana samun wannan su shi yasa sukan samu ƙarfi su masu bautar gunkin su ci gaba ko mutum ya je kabarin wani ya tsaya yana roƙonsa ya shehi ne ya waliyi ne kai min kaza kai min kaza sai ji an masa magana kuma har a sa muryar wannan mutumin ya ji shi ya masa magana duk aljanu suna wannan saboda su ƙara batar da mutum ya karkace daga hanya saboda zai dawo ne cikin mutane ce wallahi tallahi na je shehi wane ya min magana kuma na ji shi har ibn timiya na faɗa cewa wannan abubuwan shi kansa ya shaida an yi da yawa ana yi to shaidanu ne suke zuwa aljanu ne suke magana da sauti irin na wannan saboda kawai a ƙara wato ingiza mutum cikin halaka kamar da Allah duke ba mu labari alam tara anna arsalna shayatin ala alkafirin me ta'uzzuhum azza suna angiza su angizawa su ruda su to haka dama shaidanu suke sai ce wa kana min awwali ma zahara min haula'i fil islam daga cikin farkon waɗanda suka fara bayyana daga cikin masu irin wannan ɗabi'a mutumin da zai zo ya ce muku ai mala'ika jibril ya zo masa ya ce farkon wanda aka fara ji sun fara irin wannan shine al-muhtar ibn abi ubaidi al-thaqafi ba mu daɗe ba da magana a kansa a darasin min haji sunna ko al-muhtar ibn abi ubaidi al-thaqafi wani mutum ne wanda bayan an kashe husaini radiyallahu ta'ala anhu ya zo ya shiga cikin wato wani yanayi ya yi da'awar cewa wajibi ne al'ummar manzan Allah ta tuba tun da ta kashe jikan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam kuma ya ɗora makansa yana bin waɗanda suka kashe Husaini ya kakkashe su ya rama wa alil baiti abin da aka yi musu ya bibbi wurare shi ya kashe Ubaidullah ibn Ziyad da hannunsa to wannan bayan yayi wannan aikin kuma sai ya ci gaba sai aka fara jin wasu maganganu a gunsa mutane suna zuwa wurinsa sun zauna sai shi aiko ɗazin nan mala'ika jibril ya zo nan muka yi magana ya tafi to shi aka fara ji ya fara irin wannan zancen kafin waɗannan fikirorin harkar tasawufi masu zo su shigo wa mutane wanda ya fara da'awar mala'ika jibril ya zo masa shi ma shi ne wannan mutumi mun gane ko kuma a ce ɗaya daga cikin waɗanda suka fara irin wannan tunani akwai wasu wanda ba shi ba da suka yi da'awar cewa mala'iku ko mala'ika jibril ya zo musu da saƙo kamar daga cikin mutanabbi'un da muka karanta a baya masu da'awar annabci yace akhbara bihi annabi sallallahu alaihi wasallam fil hadith as-sahih alladhi rawahu muslim fi sahihihi an annabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala annabi sallallahu alaihi wasallam ya bamu labari akan wannan mutumi a hadisi ingantacce wanda muslim ya ruwaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa annabin ya ce sai yakunu fi thaqifa kazzabun wa wabir a kabilan thaqif za a samu wasu mutane biyu daya makaryaci ne shugaban makaryata wa mubirun ɗayan kuma mai halaka mutane ne mai yawan kisa mara tausayi wa kana al-kazzabu wannan makaryacin kuwa shine al-muhtar ibn abi ubayd shine wannan al-muhtar ibn abi ubayd wal mubir shi kuma mai halaka mutanen shine al-hajjaj ibn yusuf faqila li ibn umar wannan duk mun yi magana akan kwanan nan wannan magana ko kwanaki basu wuce basu dade ba fa an ce wa abdullahi ibn umar da shi da ibn abbas radiyallahu ta'ala anhum anna al-muhtar cewa shi al-muhtar dinnan yaz'umu annahu yanzilu ilayhi ko yunzalu ilaihi am yana riya cewa wai ana sauka a gare shi ma'ana mala'ika na sauka gare shi faƙala sai suka ce sadaƙallahu ta'ala kai Allah ya yi gaskiya kuwa sadaƙallahu ba wai shi mutum ya yi gaskiya a'a Allah ya yi gaskiya da ya ba mu labari domin me Allah yana faɗin cewa hal unabbi'ukum ala man tanazzalu shayatin haka ibnu abbas da ibnu umar suka faɗa kaga ko wannan ya isa tabbatar mana ƙaryar wancan mutumi su saboda sun san qur'ani su suka fi kowa ma sanin qur'ani a wannan zamanin ibnu abbas da ibnu umar sai suka kawo wannan aya ta cikin karshen suratu shu'ara inda Allah madauki yana yake cewa shin bana ba ku labarin ba bisa su wane ne ku shedanu suke sauka su waye shedanu ke sauka a kansu Allah ya bada amsar da kansa tun kafin wani ya ce zai bada amsa tanazzalu ai shedanu suna sauka ne ala kulli affakin athim bisa dukkan makaryaci asim kuma mai yawan zunubi duk mutumin da yake makaryaci to shine shedanu suke sauka gare shi shedanu ba ba ba ba mala'iku ba ashe kenan masu irin wancan tunani shedanu ne ke sauka akan su suriya musu wannan tunani muna fata ina fata mun gane dan mu hada abin da ake gaya mana da wannan asalin darasin da muke tafiya akan sa sai shi wa qala al-akhar dayan kuma yana cewa waqila ana cewa lahu an ce da shi innal muhtar yaz'umu annahu yuha ilayhi yana nufin ɗaya daga cikin su ko ibnu abbas ko ibnu umar an ce da shi innal muhtar yaz'umu annahu yuha ilayhi ai muhtar yana riya cewa ana yi masa wahayi fa qala sai ya ce qala allah ta'ala allah madaukaki ko ya ce wa inna shayatina la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum lalle ku shedanu aljanu kenan suna yin wahayi zuwa ga abokan jibintar su wato abokansu liyu jadilukum don su jayayya da ku wa hadhihi al-arwahu shaytaniyya waɗannan rauhanai na shaydan na aljanu hiya ar-ruhu alladhi yaz'umu sahibu al-futuhati annahu alqa ilayhi dhalika al-kitaba waɗannan shaydanun su ne rauhanan nan wanda wannan mutumi mai littafin al-futuhati al-makkiyya da al-fusu ko fususul hikam wane ne kenan ibn arabi ko shine su ne waɗannan dai rauhanan da suka da yake riya cewa sun jeho masa wannan littafin kun san da a wasa wannan littafin da ake da ake cewa al-futuhatul makkiyya na ga mana dirmemin littafi ne kuma duk abin da ke ciki kenan shi mutumin cewa wai wata rana ne da ya je maka yana zaune sai ya ji wasu rauhanai su ne masa magana kuma sai suka zo masa da wannan littafin su suka kimsa masa wannan littafin ma'ana kenan shi abin da yake so a ce mala'iku ne suka zo masa da wannan littafi to kaga mutumin da yace yana da wata hanyar da ba ruwansa da mala'iku ai kaga me zai amfani me zai me zai karbo wani littafi daga mala'iku kuma kun gane wannan nan can yau shi sa duk mai irin wannan akidin sai kaga tufka da warware a maganganun sa su cewa suka ba sa bukatar mala'iku suna da hanyar da suke da alaka da Allah shi ke musu magana annabawa ku su ne ba dama su yi magana da Allah sai ta hanyar mala'ika don haka shi yasa suka ce wali ya fi annabi to kaji shi kuma yanzu yana faɗar littafin nasa wahayi aka yi masa amma wahayin wai rauhanai ne to shine ibn jami'a ce wannan rauhanan ba wasu bane aljanu ne shedanu ne suka kawo masa shi kaga kenan a shedanu ne suka batar da shedani Allah kiyaye irin wannan zancen za ka ji suna faɗarsa kamar da yake cewa wali hada ya zukuru anwa'an min alkhalawaci shi sa ya za ka ga yana ambatar nau'o'in khalwa khalwa mun san khalwa ko mutum ya shiga ya keɓe daga mutane jam'insa shi ne khalawat ya koma gefe ya ɓuya ya shiga wata bukka ko ya shiga wani ɗaki mai duhu sai wata yar karamar taga shi ma a rufe masa bi ta'amin yana ambatan wani abinci muayyan an kawo masa abu kaza da abu kaza wa shay'in muayyan da wani abu ayyananne cewa an zo masa da wani abu an aje masa a gabansa wa hadhihi mimma taftahu li sahibiha ittisalan bil jinni wa shayatin waɗannan abubuwa kuwa su suke bude wa mutum kofar alaka da shedanu da aljanu sai sai wa a'ra nani ko sai fa yadhunnuna sai su rika zatan zalika min karamatil awliya cewa wannan ai karamar waliyai ce sai ga an zo masa da wani abu an aje a gabansa an zo masa da abinci wanda ba a saba gani ba a lokacin an aje an zo masa da wani abu shi ma an kawo an aje masa bai san cewa shaidanu ne suke wannan ba sai ya zautu ya yi tsammanin cewa ibadar da yake yi ne wai Allah ya masa karama ya kawo masa abinci irin yadda aka kawo Maryam wanda annabi zakariya ke cewa lokacin da ya je gurinta sai ya ga abinci ai mun san wannan to irin wannan masu irin wannan halin in sun shiga irin wannan halwar tasu shaidanu ne aljanu suke kawo musu abin da suke kawo musu sai su yi tsammanin cewa a mala'iku ne to shine sai ke cewa wa inna ma huwa min al-ahwali shaytaniya alhali kuwa ba wani abu wata halaye ne ko yanayi ne da shaidanu suke sa su a ciki sai ce wa a'rifu ni inji ibn shaymiya yace ni na san min haula'i adadan na san adadi mai yawa na irin waɗannan mutanen minhu yace wa minhum man kana yuhmalu fil hawa'i yace ni na san wanda ma ake daukar sa a sama ana yawo da shi aljanu ne suke yawo da shi sai ka ganshi yana tafiya a sama mutanen gari kuma su ganshi yana yawo a sama inji ibnu timiya ce shi ya san wannan abun ma ya gani da idan sa ba wani abu bane yace ila makanin ba'idin sai a tafi da shi wani wuri mai nisa wa ya'udu kuma sannan sai dawo a tafi da shi sai a ganshi ya dawo kamar da za a ce an tafi wani wuri ya ce wa mutane su yi gaba shi yana zuwa sai an je kuma sai a same shi abu ya bi wata hanyar ko ya bi ta jeji ko ya yi wani abu duk wannan ba mamaki ba ne in ma ɗaukarsa ɗin aka yi aljanu ne suka kai shi ba mala'iku ba ba wata karama yauwa ba ƙaryata karamar ake yi ba akwai karamar amma masu irin wannan aƙidar allah ba zai musu karama ba duk mutumin da zai ce akwai wani allah tare da allah ko ya ce shi kansa allah ne to za allah karrama shi allah da ya kyamaci ka ce wani ma akwai wani yana da tarayya tare da shi ballantana kai din ka zo gaba gadi ka ce kai ma ka zama Allah ya za a yi maka wata karama Allah maɗauki ya sauƙi don haka shaidanu ne aljanu ne suke ɗaukar su suke musu waɗannan abubuwa sai ce wa minhum man kanat yu'ta bi malin masruqin tasriquhu shayatin kai akwai yace ya san wasu ma wanda ana zuwa masa da dukiyar sata dukiya da aka sace wa mutane sai shaidanu su dauko sai su kawo masa wata atihi bihi sai su dauko su kawo masa wannan kayan sata din me yasa da masu harkar bokancin nan suke cin kasuwa ai saboda masu zuwa wurin su suna ganin abun yana yi to ba wasu bane suke yin wannan abun tare da su shaidanu ne ma'ana aljanu ne suke taimaka musu ba zai yiwu mutumin da cikin kazanta kazantar zuci kazantar jiki ga wari ba wanka ba wanki kullun cikin datti cikin bautar aljani ya za a Allah masa karama duk wanda kaga wannan to ba karama ce Allah ke masa ba sai dai shedanu ne aljanu sun da su suna ganin abin da ba ma gani an je an yi sata a wata unguwa sai aljani ya je ya ɗauko wannan kayan sata sai ya kai gidan boka ko kuma ya baiwa bokan labari wuri kaza an kai abu kaza na sata an ajiye amma kuma kai ka kawo kaza ka yi min kaza ka yi min kaza ka yanka min kaza ya sa shi ya kafirce da Allah kenan ai masa yanka ai masa bauta ai masa sujada ko mutum ya ko ya ce mutum ya je ya yi sujada ga gunki ko ya ce ya je ya zina da uwarsa ko ya zina da yarsa sannan shaidan din ya ce zai yarda da shi sai ya biya masa wannan bukatar don duk inda kaga shaidan ya taimaka an yi wani abu to shi ma an taimaka masa taimaka masa kuma shine abauta wani wanda ba Allah ba shi abin da shedan yake so kin shi yasa za ga bokaye ba wanda yafi su kafirci kafircewa da Allah sosai kuwa a yanka da sunan aljani da sunan wani aljani za a faɗi sunansa a yanka da shi a kawo kaza a kawo duk wannan abin da za su rika ce muku kawo farin kaza ko farin zakara bakin zakara mai kaza da kaza mai kaza da kaza a je wuri kaza karfe kaza lokacin tsakiyar dare mutane suna bacci bakar tururuwa tana kaza a ɗauko ta a hada da menene a kawo duk irin wani abubuwan mamakin kai sai ka ga cewa idan ba kai kaza ba ko idan ba kai wannan abun ba abun ka ba zai ci ba to wannan wahalar da za su baka bauta ce ake wa shaidani aljani shi zai ce ai masa in an masa kuma sai ɗauko wannan kayan sata sai kawo da fatan kuna gane wannan yace wa minhum man kanat tadulluhu ala sariqati bi ju'lin akwai waɗanda ma a shedanin suke nuni shine tadulluhu tadulluhu suke shiryar da shi ba shiryarwa ba yana nufin sun nuna masa ala sariqati kayan sata bi ju'lin da wani abu da zai bayar ju'lin shine su buga masa wani lada da zai biya yahsulu lahu minan nasi wanda shi zai samu daga mutane ma'ana wanda aka yi wasatar kenan sai a ce to ka kawo kaza ka kawo kaza su kuma aljanin su za su nemi wannan au bi ata'in ko wata kyauta yu'tunahu da su mutanen za su bashi idza dallahum ala sariqatihim idan shi din ya nuna musu abin da aka sace musu duk ana yin wannan yace wa nahu zalika da makamancin waɗannan abubuwa shi ne ke faruwa sai mutane su yi tsammanin cewa a wai mala'iku ne suke musu magana har mutanen da suke zuwa wurinsu su rika ruduwa cewa ai malam ne aikinsa kamar yankan wuka zai kaza zai kaza zai kaza wannan ku ba malami bane mun sha magana duk masu irin wannan aiki da ake yi na bokanci to ba malamai bane ko yana da awar malami ne to ba malami bane jahilai ne suke kiransu malamai malami abinda aka sani da shi shine koyawa mutane addinin Allah amma mutumin da zai batar da mutane ya sa su a hanya irin wannan to yana bautar da su ne gun shaidanu shi da su suna bauta wa shaidanu wato aljanu Allah sauke ya kuma tsare mu to sai shi walamma kanat ahwalu haula'i shaytaniyatan yayin da halayen waɗannan mutane sun zama halaye ne na shaidan kanu munaqidina lirrusuli salawatullahi ta'ala wa salamuhu alaihim shi yasa zaka same su kullum da'iman wa abadan suna wato munaqaba suna warware suna sabawa abinda manzanni suka zo da shi ba zai yiwu ko dama mutumin da yake abokin hulɗarsa aljani sannan ya zama yana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana kuma yin abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi ba kamar irin maganganun da zaka ji wani kun taba jin wani ana ce masa ibnul farid shi ma dan uwan ɗayan ne dan uwan wancan ibnu arabi ibnu al-farid wani mutumi ne da aka same shi daga cikin jahilai zaka ce masa duk da ya fara karatu sunansa umar ibnu ali a ibnu murshid al-hamawi al-hamawi mutumin homa ne ta kasar syria sai babansa ya koma misra to a can aka haife shi amma shi a misran aka haife shi a shekara ta 586 bayan hijirar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam nan ya rayu a misra ya fara karatun fiƙihun shafi'iyya sai kuma ya shiga harkar sufanci ya zautu ya rika yawo haka a cikin gari da datti yana ta tunani ya shiga irin wannan halwa ɗin har ya fito da wani tsari nasa ya shiga shi ma ya zama waliyi ya fara irin wannan zancen wahidatul wujudi yana cikin mutanen da suka yi wa wannan harkar hidima bal suna cewa babu mawaƙin da ya musu hidima irinsa domin shi ya iya waƙe yana da wata ta'iyya yana baitocin waƙa da suke karewa da ta'un shi ake cewa ta'iyya kafiyar ta ta'un take karewa to baiti 761 ya rubuta ba abin da ke ciki banda wannan harkar kullun zancensa shi ya haɗe bal wato daga cikin miyagun abubuwan da wannan mutumin ya yi shi ne yana da waƙoƙin ma da yake na irin gazal mun san gazal a waƙe da ake yi da wato siffanta mata da yaban mace da faɗin wani abubuwa na kyawun mace galibi masu waƙe sukan fara da gazali kafin su shiga ma zuwa ga abin da suke so su faɗa to shi yana da waƙen da yake yi gazal ɗin da yake yi za ku je yana magana kamar da wata budurwa to shi kuma abin da yake nufi da wannan matar zatin Allah ke nufi sun haɗe wai sun zama ɗaya da shi da ita haka zaka ji yana magana maganar tasa ba ta da daɗin ji daga cikin maganganunsa yana cewa a baini wa bainaka inni tuzahimuni wai tsakanina da kai akwai wata inni tuzahimuni tana matsa min ta takura mini ita wannan inni din domin ka san idan mutum yana magana yana cewa inni wa innaka da ni da kai kaga akwai bambanci kenan to shi so yake inni din a zare ta tsakaninsa da Allah ya zama ba wani abu ba wani hajizi ba wani hijabi da za a ce masa inni ba wani ni ba wani kai duk abu ɗaya ne to shine sai ke cewa baini wa bainaka inni tuzahimuni tsakanina da kai akwai wata inni tana nan ta ta matsa mini tana cakushe mini hanya farfa bi haqqika inni min albaini don haka ina roƙonka da haƙƙinka ka cire wannan inni din tsakanina da kai ya zama babu wani inni mu zama ɗaya a wani wurin yana cewa lokacin wai yana cewa laha salawati bil maqami uqimuha sallolina da nake yi ita nake wa ita fa yana nufin wa zatin Allah yake nufi karka ce wai ka'aba wa ashhadu fiha anna haliya sallati ni ma ina shaidawa da cewa ita din ma ta nemin sallah ma'ana wa'ana wa kenan wa'ana yana bauta wa Allah yana wa Allah sallah wai Allah ma yana bauta masa yana masa sallah haka yake faɗi shi wannan mutumin yace kilana musallin wahidun sajidun ila haƙiƙatihi bil jam'i fi kulli sajdati ma'ana kowanne daga cikinmu wai da shi da Allah mai sallah ne wahidun yau mai sujada ne kai wahidun sajidun ɗaya yana sujada ila haƙiƙatihi bil jam'i fi kulli sajdatin a haɗe a kowace sujada ma'ana duk sujadar da muka yi kowa yana wa kowa ma'ana shi yana bautawa Allah Allah ma yana bauta masa wannan a ɗaya daga cikin tafsiran da suke biyo wani mun san in kana jin waɗanda bagagarin ga su da muni munin da da za ka game shi dama ka san hukuncin da za a yi masa hukuncin kafirci ne to amma za ka ji wasu mutane ko saboda ba su san mai ake ce masufancin ba suna ƙoƙarin su kawo irin waɗannan maganganun uzuri ko su ce ai waɗannan mutane maganganun nan nasu dassi aka yi musu kun san dassi kun san dassi cushe na mutum ya rubuta littafinsa mai kyau sai a zo a cusa masa wai sassaka musu waɗannan abubuwan akai haka wasu mutane masu kyautatawa sufaye zato suke cewa wai liddin littafin da kuke kawowa waɗannan mutanen sun ce kaza sun ce kaza ba wani abu ne faɗi ƙarya akai musu ba su suka faɗi wannan zancen ba shine wani malami yake cewa wannan ƙarya ce idan da gaske ne to a tattaro wannan littafan idan har zaka cire waɗannan maganganun waɗannan maganganun na kafircin ka cire su ka tsaftace littafin to in ka kalli littafin za ka ga cewa wannan mutumin ya fita daga a kira shi masu fi kun gane zancen bai zama shehun ba idan har ba waɗannan maganganun domin sauran maganganun da suke da kyau dama akwai su a cikin littafin musulmi amma ba su fita daban ba sai saboda wannan maganganun da suka faɗa don haka inda gaske ne su zo su ɗin a gansu sun ware su ce waɗannan maganganun wallahi mu ba mu yadda da su ba su cire su su ce ga abin da malamanmu suka faɗa da gaske sauran maganganun da kuke ji ana cewa sun ce kaza sun ce kaza to ƙarya aka yi musu sai su fito su gaya wa mutane littafi kaza da kuka sani to daga yau mu mun ware mai kyau din mun ce mun yadda da shi ga kuma miyagun maganganun nan da kuke sukan mu akai daga yau har abada ba mu ba su an yi wannan to ya kamata a ce an yi inda ana so a yadda na biyu wasu suna cewa waɗannan maganganun wai suna da wani tawili akwai fassarar da zaka basu ibnu jami'a shi ma akan wani yake cewa wannan duk ƙarya ne akwai yace mutanen nan fa mun san su mu mun zauna da su su makasudin su shi suka rubuta abinda suke nufin kenan shi suka fahimta shi suka yi imani kuma sun rubuta shi haka magana ce da ba daidai ba a ce wai akwai wani tawili ma da za ka yi ma wannan abun mai kyau har a ce yana da wata fassara waye zai ce mutum ya zo yana magana ya ce ya bauta wa Allah wai Allah ya bauta masa ka ce akwai fassara da za ka yi ka gyara wannan magana aka ga ba zai yi ba don haka yana ƙara sawa ya ce wa ma kana li sallasi waya wa lam takun a salati li ghairi fi ada'i kulli raka'ati wai yace wa ma kana li sallah siwaya ba ga kowa ya yi wa sallan nan ba sai ni sallar wai Allah ya yi masa ba kowa ya bautawa ba sai shi mutum fake wannan zancen wai so yake wai wannan abin wai musulunci shi ma sai ya ce siwaya wa lamta kun salati ni ma sallar da na yi lamta kulli gairi ba wani ne wa ba kaina na yi wa kuna gane ma wannan zancen tukuna? dama haka yake ba zancen hauka ne ba gane shi za'i ba ma'ana sallar da nake yi ba wani nake wa ba kaina nake wa shi ma da yake bauta min ba na so ma faɗi wannan ɗin wai shi ma da nake bautawa da yake bauta min shi ma ba wani yake wa kansa yake bautawa mana Allah yana bauta wa kansa shi ma yana bauta wa kansa shi yana bauta wa Allah Allah ma yana bauta masa duk abu ɗaya ne kawai shi yasa suke zargin annabawa cewa annabawa sun takura mutane a bar kowa ya bauta wa komai ai komai din Allah ne Allah ya sauke so shi ne ke cewa wai fi ada kulli raka'atin ma'ana ada'in da yake wa kowace raka'a duk raka'ar da yayi to ba wani yake bautawa ba a shi kansa yake bautawa kuma Allah ma wai yana bauta masa a shi ma kuma ba wani yake bautawa ba kansa yake bautawa sai sai kama yujadu fi kalami sahibul futuhatil makkiyya kamar yadda wannan magana zaka samu irin ta cikin littafin shi mai littafin al-futuhatil makkiyya wal fusus da kuma al fusus wa ashbahi dhalika da makamancin wannan yamdahul kuffara za ku ga yana yaban kafirai misla qaumi nuh kamar mutanen annabi nuhu za ku ga suna yaba wa mutanen annabi nuhu wanda suka kafirce wa annabi nuhu a wahudin da mutanen annabi hud wa fir'auna yana kuma yaba wa fir'auna wa ghairihim da kuma wasunsu da wa ghairihim wa yantaqisul anbiya kuma yana sukan annabawa kanuhin wa ibrahima wa musa wa harun kamar annabi nuhu da annabi ibrahim da kuma annabi musa da annabi haruna wa ya zummu shuyukhal muslimina almahmudin yana kuma sukan shehunan musulmi waɗanda suke abin yabo indal muslimin abin yabo ne mutanen kirki ne su basu irin wannan rashin hankalin ba kal junaid ibn muhammad kamar junaid ibn muhammad wa sahal ibn abdullahi tusturi da kuma sahal ibn abdullahi tusturi wa amsalihima da makamantansu wa yamdahu almazmumina indal muslimin yana kuma yabawa wato abin zargi daga ciki waɗanda musulmi suke zarga kal hallaji kamar hallaji mun san hallaji shine mutumin da yake cewa ai daga rigar sa yace ma fi hadhil ma bi hadhil jubba illa Allah ai ba wanda ke cikin wannan rigar sai Allah ma'ana shi Allah ne waɗannan duk mutanen garin su ne ma suka kakkashe su da umarnin sarakuna dan a zauna lafiya daga irin wannan rashin hankali din wani hauhi da makamancinsa yace kama zakarahu fi tajalliyatihi al-khaliya ash-shaytaniyya kamar yadda ya ambata a cikin tajalliyatinsa kun san wasu na cewa yana da tajalli tajalli shine bayyana zuhuri yana da wasu tajalliyat da yayi al-khayaliyya na khayal wanda yayi akan su wanda kuma na shedan shedan ne ya angiza shi ciki yace fa innal junaida domin ko shi malam junaidu قدس الله روحه ابن سيمية قدس الله روحه كان من أئمة الهدى إن أجسكين ما لمن شريع بس شقوا أن هركر با يسي فسئل عن التوحيد أنت بيش أكان توحيدي فقال سيسي التوحيد إفراد الحدوث عن القدم توحيدي أبن أكي نفيد شي شيني أصبت شي ko a ɗaiɗaita alhuduth a fitar da shi anil ƙidam daga cewa shi da ɗaɗɗe ne ma'ana duk abin da yake fararre ne a kore masa kasancewarsa ƙadimi ma'ana a bambance yake nan tsakanin Allah da kuma abin halitta kaga wannan shine tauhidi to su ku agun su ai a hada tsakanin hudusi da qidam ma'ana a hada da Allah da abin da ba Allah ba a ce du Allah ne ai shine akidar wadancan ko to su malam junaidu malam junaidu nan shi malamin shehu abdul qadiri su ba su shiga waɗannan abubuwan ba duk da dai su ne farkon harkar sufaye to amma su lokacin su wannan rashin hankalin bai zo ba wannan in haka a sauƙaƙe kawai za ka faɗa ka ce masa rashin hankali sai sai in menene sai sai fa bayyana kunga anan ya bayyana anna tauhida tauhidi an tumayyiza bainal qadimi wal muhdath shine ka bambance tsakanin wato abin da yake kadimi da dadde wanda yake tun fil azal wato Allah da sufofinsa wal muhdath da kuma abin da yake fararre wa bainal khaliqi wal makhluq ka kuma bambance tsakanin mai halitta da abin da aka halitta duk da dai malam ibnu taymiya ya kawo waɗannan maganganu shi suka yi amfani da su shi yasa ya faɗi wannan amma su din kansu waɗannan lafuzan duk lafuzza ne na masu ilmul kalami kuma yana daga cikin sababin fadawa irin waɗannan rikice-rikicen wani hadisi kadimi da makamantansu bakin abubuwa ne ba sa cikin lafuzan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo mana da su sahabbai suka yi aiki da shi amma kasancewar ibnu taymiya yana magana ne da abin da su suka faɗa yana faɗa cewa su na farkon ba su kai ga wannan abin ba ga iya abin da suka faɗa kuma in an bi maganar su an fassara ta abin da ake nufi shine sun bambance Allah daban sauran halittu daban ba za a ce wa halitta a ce mata Allah ba ba za a ce wa ɗan adam Allah ba ba za a ce wa aljan Allah ba ba za a ce wa bishiya Allah ba Allah daban halittarsa kuma daban to waɗannan manyan shehunan na farko ra'ayinsu kenan amma waɗannan wanda suka zo daga baya su suka zo da irin wannan tunani da suka ɓata wa mutane addinin musulunci Allah sauƙi to shine sai ke cewa wa sahibul fususi za mu iya ƙara wannan jumlar na sauran minti na ɗaya ma to mu tsaya haka saboda nan akwai wata nuktar magana sai mu tashi kan inda yake cewa wa sahibul fususi an kara hada in ya so ma komo daga inda ya soki waɗannan mutane mai magana akan su junaidun sai mu ɗauko kaɗan kuma sai mu ƙarasa abin da ya ambata mana tun da lokaci ba zai isa ba ina fata dai ana fahimtar abin kuma ina fata a yi haƙuri da abin da za a riƙa ji a irin waɗannan darussa ba komai ba ne don faɗakar da al'umma ne abin da ke cikin irin waɗannan maganganun ba shi da daɗin a faɗe shi ba daɗi saboda barnar da take ciki to amma idan baka faɗa ba ka bayyana wa mutane wani zai ɗauka ma ko ƙarya ake faɗi Allah subhanahu ta'ala ya sauke Allah ya tsare mu daga dukkan abin da wato zai karkatar da mu daga hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu ta'ala ya ƙara mana ilimi mai amfani ya tabbatar da mu akan abin da yake shine daidai kuma shine gaskiya duk abin da yake ƙarya ne Allah ya bayyanar mana mu gane mu guje shi wanda kuma suka bace akan waɗannan irin hanyoyi muna roƙon Allah madaukaki ya shiryar da su ba ma fatan su halaka su mutu su je wuta muna fata Allah madaukaki ya shiryar da su dan mafi yawan mutane akan jahilci aka dora su suna tsammanin ita ce hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna fata Allah tausaya musu ya shiryar da su su dabbar waɗannan hanyoyi su dawo hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi washabi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik to nan akwai sanarwa bari mu fara da ita